الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول تنم 28 ga watan Zulqaida hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1427 wanda kuma yayi daidai da 18 ga watan 12 miladiya ta 2006 za mu fara karatunmu cikin sabon littafi na Shaykh al-Islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala bayan mun gama karatun littafin sa al-Ubudiyya to duk da cewa a wancan karan mun dan yi magana akan ibn Taymiyyah dan takaitaccen tarihinsa kuma akwai lacca guda biyu da na taɓa yi daya a nan wannan masallacin daya kuma a masallacin Sheikh Abdul Wahab akan rayuwar Ibn Taymiyyah to duk da haka sauran abubuwa da suka shafi Sheikh Islam Ibn Taymiyyah wasu abubuwan za su zama tunatarwa ne ga abin da muka riga muka ji wancan karan ko ko muka riga muka karanta wasu kuma abubuwan wala'alla su kasance sababbi kuma yana yiwuwa duk abin da ma zai za mu faɗa ya zama sabo a gurin wasu saboda ba su ji wancan bayanin na farko ba ibnu taymiya suna ne shahararre wanda an san shi a tsakankanin musulmi da waɗanda ba ba musulmi ba da zarar aka ce ibnu taymiya babu wanda zai ce wane ne wannan kuma lakabinsa taqiyuddin sunansa na yanka ahmad ibnu abdul halim babansa babban malami ne kuma mufti ne na hanabila a dimashq ibnu abdussalam abdussalam shine kakarsa wanda ake masa alkunya da abul majd المجد أبو البركات أجي مثلا لقبي ده المجد الكنية أبو البركات أكن شي أبو البركات ابن تيمية كاكنسا أكن كده شي أبو البركات ابن تيمية شيني من لتافي منتقى الأخبار وندا الإمام الشوكاني يوم تشرحي تكين واجيجا لتافن سا نيل الأوطار babansa babban malami ne na hanabila musamman ba a fagen da ya shafi fiqh har ana cewa ulina lahu al-fiqh ulina li abi al-barakat al-fiqh kama ulina li daud al-hadith wato Allah ya hore masa tattankwasa mas'aloli na fiqh da bayani a cikinsa da shiga loko-loko nasu kamar yadda Allah ya hore wa annabi Dawud alaihi salam wato ya hore masa sarrafa karfi haka ya hore wa kakan Ibn Taymiyyah sarrafa fiqh saboda haka tun daga nan za mu fahimci Ibn Taymiyyah ya taso cikin gida na ilimi amma bai zama wanda yake alfahari da gidansu ba bai ce ubana kaza bane kakana kaza ne ubana mufti ne kakana a'a ليس الفتى من قال كان أبي إن الفتى من قال ها أنا ذا wato mutumin saurayin da ya cika saurayi jarumin da ya cika jarumi ba shi ne wanda zai ce iyaye na kaza iyaye na kaza ba wanda zai ce ni na yi kaza ni na yi kaza ibnu taymiya an haife shi a ranar litinin goma ga watan rabiul awwal hijirar manzon Allah tana da ɗari shida da sittin da ɗaya ya kuma rasu daren litinin ishirin ga zulqa'ida hijirar manzon Allah tana ɗari bakwai da ashirin da takwas an haife shi ranar litinin ya rasu daren litinin shekarunsa yayin da ya mutu sittin da bakwai da wata goma sha takwas da kwana goma iyayensa sun yi hijira daga wani gari da ake kira harran wanda cikin yankin iraki ne a yanzu inda kurdawa suke shi yasa wasu suke jingina shi da cewa ba kurde ne to amma wasu suna musunta wannan cewa numairi ne numairi kuma kabila ce daga cikin kabilun larabawa sun yi hijira daga wannan gari zuwa dimashq dimashq shine babban birnin kasar syria a yanzu a shekarar hijira tana 667 a wannan lokaci muka lissafa shi yana cikin shekararsa ta bakwai sun yi wannan hijira ne kuma saboda zaluncin tatar a wannan gari a wannan lokaci ya yi karatu gurin malamai da dama sama da malami ɗari biyu wanda dukkaninsu a dimashq a garin dimashq suke kuma yawancinsu hanabila ne farkon malamin da ya fara jin hadisi a gurinsa shine ibn abdiddaid a wannan lokaci shekarun ibn taymiya bakwai ya haddasa alqur'ani tun yana dan kankani a shekarun da ake koya wa yaro rubutu da lissafi shi a wannan lokaci ya haddace qur'ani sannan kuma ya zo ya kware cikin ilimin muka daban-daban ilimin tafsiri ilimin fiqh ilimin hadisi ilimin aƙida ilimin usulul fiqh na larabci na tarihi har ma waɗanda yake suka kamar ilimin mantiki da falsafa da sauran ilimin muka daban-daban ibn taymiya ya kware a ciki da wanda in yana magana a cikin kowane ilimi akan yi tsammanin babu ilimin da ya bawa lokaci ya bawa rayuwarsa kacokan irin wannan ilimi idan ya yi magana cikin ilimi كأنه لا يعرف إلا ذاك الفن shi yasa ibnu daqiq al-eid ɗaya ne daga cikin bajuman malamai na shafi'iyya wanda da malami ne a mazhabar malikiya daga baya kuma shafi'iyya yana cewa ya ga ibnu taymiya ka anna al-ilma nusba ilay ya khudhu ma sha'a wa yada'u ma sha'a ya ga ibnu taymiya kai ka ce an juya masa ilimin mutane akan faifai yana sa hannu ya dan wanda yake so ya bar wanda bai mishi ba tun kafin ya balaga ya fara munazara da waɗanda suka isa cikin ilimi ya fara mukabala da su ta ilimi ya yi fatawa tun yana shekara sha bakwai a wannan lokaci wani malami shi da ya masa izini da cewa ya isa a matsayinsa ya zama mai fatawa ya karantar ko ya fara karantarwa tun yana da shekara 21 wato shekara da hijira 681 ya fara karantarwa a wata makaranta da ake kira almadrasa ta sukariya wanda da mahaifinsa shi ne mai kula da makarantar bayan rasuwar mahaifinsa ya karfi a wannan makaranta daga bayan zama shi ne ma kamar shugaban makarantar gaba daya a shekarar hijira 683 ibn taymiya ya fara darasinsa na tafsiri a aljami'ul umawi babban masallacin juma'a na bani umayya wanda yake cikin dimashq har yanzu masallacin yana nan aljami'ul umawi a nan ya fara darasinsa na tafsiri a ran goma ga watan safar hijirar manzon Allah 691 a lokacin bai fi shekara talatin ba ya fara tafsiri kuma ya doge akan wannan tafsiri tsawon shekaru masu yawa tun yana shekara sha bakwai ya fara rubuce-rubuce tun yana shekara sha bakwai ya fara rubuce-rubuce Allah ya hore masa karfin jiki da lafiyar jiki da nagartaccen sauti kana jahwariyar sauti shi yasa wato in yana yi wa mutane limanci a tarawihi karatun da yake musu ya hudu bi majami'ul qulub wato duk waɗanda suke gurin sai karatun ya ratsa zuciyarsu Allah ya bashi wannan kuma Allah ya ba shi ƙarfin hadda abinda ya ba wa manya-manyan malamai mamaki ya ɗinantar da su ta fuskar haddasa da wuya ya haddace abu ya manta shi ya haddace littafin muhalla al-muhalla na ibnu hazm wanda kun san shi yana nan a bige cikin sifili goma sha ɗaya ibnu taymiya ya tazhiru hadha kitab ibnu kathir yana cewa yana tsammani ya tazhiru al-musnad musnad da imamu ahmad ba ya haddace shi kun san musnad da imamu ahmad a halin yanzu a cikin littattafan hadisi kaka ba littafin da ya kai girmansa a yawan hadisai domin hadisansa sun doshi dubu arba'in ibn kasir ya ce yadda ya je yana jan hadisan cikin musnad yana tsammanin ya haddace shi jalaluddin surramarri ɗaya ne daga cikin malaman da suka yi lokaci da ibn taymiya kamar yadda ibn hajar ya kawo a cikin addurar rukamina wannan malami yana cewa yana daga cikin abubuwan mamaki na wannan zamanin namu a bangaren hadda da rike abu a kwakwalwa cewa ibn taymiya duk littafin da ya karanta shi ya bi shi a karance to yakan zama a kwakwalwarsa kai ka ce zane ne akan dutse kuma yakan nakalto abin da ke cikin wannan littafi da lafazinsa da ma'anarsa mutumin da yake karanta littattafan ibn taymiya zai san wannan domin a tarihinsa akwai littattafai da dama waɗanda ya rubuta su ne a cikin kurkuku da kayawanci yake halarto da abubuwan da yake rubutawa don haka dan ka masa istidraki akan wani hadisi daya biyu uku goma ashirin ba kai komai ba wanda ya iya rubuta wannan waga waɗannan wagagen littattafai da ka dan ka samu wasu hadisai biyu uku ya ce bai san su ba ba wani mamaki za su iya bace masa saboda yawan abin da yake cikin kwakwalwarsa Allah ya ba shi karfin ibada mutum ne mai ibada ba wai ilimin kawai ya sa a gaba ba Allah ya hore masa ibada ibn al-qayyim yake cewa na gan shi yakan zauna kamar da ke cikin alwabil sayyid shi yakan zauna in yayi sallar asubahi ya dinga ambatan Allah har kusan rana tsaka baya tashi daga nan kuma aikin sa ne kullun ya dauki wannan kamar kalacin sa na safi yana da ibada sosai wato Allah ya bashi القوة العلمية ده القوة العملية الإرادية يا هذا ودنا أبو بوا guda biyu. ba kamar wani da imamu shafi'i yake faɗa ya ce ya ga wani tsoho shekara ta tis'in yana tara 'yan mata ya tsaya yana koya musu waka an tsaye amma da an kira sallah yanzu zai sallah sai zauna kaga wannan alama ce ta talaucin zuci a tsaye zai koya musu wakar baya gajiya amma da ya zo sallah kuma sallah wa huwa jalisun ibn taymiya ya ga tubu iri iri ya gamu da makiya iri iri abinda na manta ban faɗa ba wajen rubuce-rubuce ibn taymiya Allah ya bawa ibn taymiya saurin rubutu kana sari'al kitaba yana da tsawon rubutu ta yadda ibn qayyim yake faɗa yake cewa kana yaktubu fi yawmin ma yansaqahu an-nas fi jum'a aw akthar a rana daya zai rubuta abinda idan kwafa za ka yi sai kai sati kana aikin kwafi ko ba sai da sati domin sun ce yaktubu arba'a karari fil yau arba'a karari kurrasa ɗaya abinda suke nufi da kurrasa guda ɗaya shine shafi ashirin shafi ashirin sau hudu shine shafi tamanin a lokaci ɗaya to kuma a irin a irin wancan lokaci rubutun su ba irin namu bane gwara gwara wanda za su bai shi kamar zai dago maka hannu rubutu ne yan ƙanana to zai rubuta shafi tamanin aka baka shafi tamanin ka kwafa ba zai yiwu ba ibnu taymiya saboda saurin rubutunsa na so a ce na dan zo muku da misalin rubutun ibnu taymiya ku gani saboda taurin sa a rubutu ya kasance wani lokaci ma shi da kansa yakan rasa da ya rubuta akwai rubutun da suke kira almashq ka dora alkalami ba za ka daga shi ba sai ka yi tawo da ta bushe sannan ka dago saura ka in ka doga kawai tafiya za ka kai ka ga ba za a yaya ba dan za ka doga duk diga da sai ka daga alkalami sai sa yawanci ba yaya akwai ibn ibn rushayyik daya daga cikin almajiransa yana daga cikin waɗanda suka lakanci wanda rubutu ibn taymiya saboda haka wani lokaci ma idan ibn taymiya ya rubutu aka aka yi kwanaki ya dawo yana dubawa ya kasa gane mai rubuta sai ce a kira masa ibn rushayyik saboda haka aka ce kana a'lamu bi khatt ibn taymiyyah min nafsi ya fi ibn taymiyyah sanin rubutu ibn taymiyyah kansa yana da manzuma da yayi da ya rubuta littattafan ibn taymiyyah gaba daya to saboda haka ya zama ya yi rubuce-rubuce da yawa littafin littafin sa a al-aqidatul wasatiyya tsakanin azhar da al-asr rubuta ta al-hamawiyya ita ma zama ɗaya rubuta ta ga ta yanzu a jami'o'i ake karantawa a yi kwana da kwanaki ana sharhin ta a zama ɗaya rubuta ta ya gamu da tuguna daban-daban daga makiya gaskiya tun daga azzalumai har zuwa miyagun malamai musamman malaman da suke dangana kansu da tufanci sun uzura wa ibnu taymiya kwarai da gaske a wannan lokaci an kulle shi har wajen sau bakwai wani lokaci a kulle shi a kurkuku wani lokaci kuma a yi masa daurin talala ba a kurkuku yake ba amma dai kuma an hana shi fita daga inda yake za a zo a ziyarce shi a zo gurin sa ai fatawa ai komai amma kuma ba a bar shi je ko ina ba rufewar farko da aka yi masa an yi masa ita ne a Dimashq shekarar hijira 603 a Dimashq kuma dan tsare shi ne na wasu dan kwanaki kaɗan abin da ya ja tsare shi akwai wani mutum da ake kira asaf al-nasrani asaf ne sunan shi asaf kuma kirista ne sai labari ya bazu cewa ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibn taymiya sai ya hadu da wani malami ana kira shi Zainuddin al-Farisi ka Farisi yace da shi lalle mu je mu samu na'ib sultan wanda shine kamar gwamna a Dimashq mu je mu same shi mu gaya mata ga abin da ya faru don ya dau wani mataki suka je suka gaya wa Izzuddin Aibak wanda shi ne alhalawi shi ne lokacin na'ibu sultan ga fa abin da ya faru wani kirista ya zazzagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle kai wani abu ya tura a kirawo mutumin a kawo mutumin a hanya mutane suka daddaki mutumin to shi kuma ganin haka sai ya tsare ibn taymiya da shi wannan malami zai da fariki akan cewa su suka zuga mutane aka dake wannan kirista wannan shi ne dalilin tsare tsarewarsa ta farko da aka yi masa shekarar hijira 663 daga baya bai bai juma ba aka sallame shi shi kuma wannan kiristan yayi da awar ma ai shi ya shiga musulunci daga baya zai tafi hijaz zai tafi can saudiya ko maka dan uwansa ya kashe shi to dalilin wannan da ibnu taymiya wallafa littafin shi as-sarimul maslul ala shatibir rasul wannan babban littafi da aka rubuta akan hukuncin wanda ya zagi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wanda ba a yi wani littafi da ya kai wannan ba a cikin wannan mawdu'i amma kuma duk da haka bakiya Allah makiya gaskiya sai su jefi ibn taymiyyah sai baya san manzon Allah kaji har tsare shi an taba yi akan kare haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma shi da yayi wannan yayi wannan littafi asarul muslim duk su waɗannan da suke da'awar san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama babu wanda yayi littafin da yayi kusa ga wannan ma bare ya kai kashe ya kai kamar zaman kaso da yayi na biyu a alkahira ne ya yi shi na tsawon shekara ɗaya da wata shida a shekarar a tun ramadan na shekarar hijira 705 aka tsare shi shi da dan uwansa sharafuddin abdullah da zainuddin abdurrahman dan uwansa ne domin mahaifiyarsa duk gaba da 'ya'yanta da ta haifa maza ne su su bakwai a wani lokaci aka tsare shi dalilin tsare shi an ce an kawo karansa ya ce Allah yana sama aka ce kuma ya ce Allah yana magana da sauti da harafi aka ce ya ce Allah yana sauka fi sama'i duniya aka ce ya ce ba za a yi istigasa da waliyai ba aka kawo shi suka yi mukabala ya kure aka rasa yadda za aka ci to a ji a tsare shi in an sake shi zai zama tashin hankali daga baya bayan an sake shi dan uwansa ya daga hannu yana yi ma waɗannan mutanen da suka yi musu haka mummunar addu'a sai mutum ya kwaɓe shi ya hana shi ya ce kada kai musu irin wannan addu'a abin da ya kamata ka ce Allahumma hab lahum nuran ya tadura bihi ila al-haq ya Allah kai musu kyautar wani haske wanda za su shiryu da shi zuwa ga gaskiya wannan zai nuna maka irin yadda Ibn Taymiyyah zuciyarsa take wajen san alkhairi ga mutane hatta waɗanda suke abokan gabansa da ɗayan mu ne aka yi haka irin addu'ar bala'i da narko da balahira da zai yi Allah ne ya san iyakarta Lauri na biyu da aka na uku da aka yi masa a Masar ne shi ma na tsawon 'yan kwanaki tun daga uku ga watan Shawwal hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 707 shi ma kuma sufaye da suka suka kai karansa gaban sarki suka ce yana hana mutane neman agaji da waliyai yana hana su tawassuli da waliyai yana sukan ibnu arabi alhatimi sufin da mulhidi suka ce yana sukan shi ƙarshe aka yi majalisi ya kada su a lokacin badruddin ibnu jama'a yace shi sai an tsare ibn taymiya sai aka ce a a bashi zabi guda uku ko dai ya koma dimashq ya bar masar dan ya zauna masar zai ba ta akidin mutane a fadar su ko kuma ya zauna a nan ya zauna a iskandariya cikin masar amma da sharaɗai kada ya gaya wa kowa gaskiya ko kuma a tsare shi yace ku tsare abokan tafiyarsa suka yi suka yi nacin duniyar nan kan ya yarda ya karbi sharuɗan dawo dimashq ya ce ba zai yi ba sai da aka matsa masa ƙarshe yadda zai dawo dimashq a lokacin haka aka rako shi tawaga ta jama'a suna bin sa waɗannan miyagun malaman su ne ba su amma duk gari san shi ake duk gari bayan Allah san shi ake saboda yadda aka san shi da fafutuka da gwagwarmaya wajen faɗar gaskiya duk sauran malamin ba su da wannan to a wannan lokaci da ya wallafa littafinsa wanda aka fi sani da arraddu ala al-bakri arraddu ala al-bakri ko kitabul istigata yana nan akwai wani bangaren sa an buga cikin sifili biyu a wannan lokaci ya rubuta shi dan ya musu raddi sai tsarewa ta hudu da aka yi masa ita kuma abin da daurin talala ne aka yi masa a masar daga ƙarshen watan shawwal na shijira dubu shijira dari bakwai da bakwai zuwa farkon hijira dari bakwai da takwas wato kusan wata biyu dai haka to bayan wannan a wannan tsarewar da aka yi masa ne ya haɗu da wasu kiristoci guda uku rahuban ne masu bauta ne na kiristoci guda uku sun ka haɗu da shi a wannan tsarewar talala da aka yi masa ibn taymiya suka ce wa ibnu taymiya mu da ku ɗaya ne wato mu musulmi da ku da mu da ku musulmi da mu da mu kirista duk ɗaya muke saboda ku kuna da sayyidatu nafisa mu kuma muna da sayyidatu maryam wato kun san a masar akwai wanda ake ce nafisa jikan manzo Allah ce jahilai suna bautawa kabarin to shi ne su wannan kiristocin guda uku suka ce mu da ku duk ɗaya muke kuna da nafi kuna da nafisa muna da maryam sannan kuma kuna kiran wasu ba Allah ba kuna neman agajin su mu ba muna kiran Isa almasihu ba Allah ba saboda haka duk duk ɗaya muke sannan kuma ai ai ai an ruwaito a cikin littafanku cewa ummu salama ta ji annabi sallallahu alaihi wa sallama yana karanta wattini wa zaitun sai ta samo faure da kuma zaitun sai ta ajiye su idan wani baya da lafiya aka kawo mata shi sai ta yi masa laya da su sai ta rataya masa sai ya warke annabi ta gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya akai haka tace saboda naji kana karanta attini wa zaitun na fuskanci suna da albarka shi ne na samo kuma idan na zo na yi rayar da su warkewa ake yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wai sai ya ce mata law i'taqada ahadukum fi hajarin la nafa'ahu da ɗayan ku zai yi kyakkyawar aqida game da dutse da ya amfane shi to ne rububan kiristoci su suka ga Ibn Taymiyyah cewa kenan ka gamu da ku duk ɗaya ne muna da cross kuma kuma an yarda a ɗauki aƙida a jingina ga wani dutse za a za a samu amfanin wannan ibn taymiya ce duk wanda abin da ka faɗa ƙarya ne ba addinin musulmi bane ba addinin annabi ibrahim alaihi salam bane wannan koda wasu daga cikin musulmi suna yi jahilci ne da rashin sanin Allah yin kuma wannan abin da kake faɗa shirka ne shirka ne da Allah kuma abin da ya zo a cikin hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa la ya mutan da ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah yuhsinu dhanna billah kada ɗayan ku ya mutu face yana kyautata zakansa ga Allah ce da Allah aka ce ka kyautata zato ba ga dutse ba ya gaya masa cewa dukkan waɗannan larabawa da annabi ya zo ya samu mushrikai suna bautar gumaka ya same su yuhsinuna dhanna bi tilkal hijara ya same su suna kyautata zatan zatan su ga waɗannan duwarwansu amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya kirawo su zuwa ga musulunci ya ce wannan abin da suke shirka ne ya ma yaƙe su akan wannan da ya ci nasara akan su ya farfasa waɗannan duwar rugurguzan da a ce law nafa'a law ahtara dhannu ahadukum bil hajar la nafa'ahu manzala ne fada to ba zai yaƙi waɗannan ba saboda sun kyautata Allah ya gaya mana yake ce musu Allah ya gaya mana cewa waɗanda suke bauta da gumakan da suke bautatawa duwar waɗanda suke bautatawa don Allah zai tura su ta يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة إنكم وما تعبدون من دون الله حافظوا جهنم أنتم لها واردون يا كرن تامس آيوين ودنم to shi ne daga nan sai suka ce sun musulunta yana daga cikin irin aikin da ya dinga yi a inda ma aka tsare shi to tsarewa ta biyar a iskandariya a ɗaya ga watan rabiul awwal hijirar manzo Allah tana ɗari bakwai da tara zuwa takwas ga watan shawwal takwas ga watan shawwal hijirar manzo Allah tana ɗari bakwai da da abin nan a zuwa wannan lokaci wato ɗan ɗan ɗan watanni ne yayi a wannan lokacin shi kadai aka tsare akwai Nasruddin al-Mambaji wani katakaran sufi ne kuma yana kyautata zato ga ibnu arabi don yana zaton ibnu arabi ba garin wali ba ne shi agunsa ibnu arabi ya kai matuka wajen walittaka ibnu taymiya kuma agunsa ibnu arabi ya kai matuka wajen kafirci saboda haka ya zama na baya san ibnu ibnu taymiya ko kada ya hada kai da wani jashan kif wani mugun sarki dan gidan sarauta irin irin mutanen taki din nan da aka samo su a matsayin bayi daga baya suka yi karfi a gidan sarauta suka zama su ma umara suka zama sarakuna ana ce masa aljashan kir sai suka hada kai da nasirul manbaji aka tsare shi kuma aka tsare shi shi kadai a da aka tsare shi yan uwansa su zama tare da shi ko shi da sharafuddin abdurrahman bin nan sharafuddin abdullah ibnu taymiya ko kuma zainuddin abdurrahman ibnu taymiya yan uwansa ko almajiransa to wannan karan sai su nasiruddin al-manbaji suka ce ba za a tsare shi da kowa ba su abinda suke so a tsare shi shi kadai su kuma su yi tsare-tsaren da wani zai je kashe shi to haka suka suka hada kai suka yi wannan daga baya Allah ya kawo wani sarki Husamuddin a Muhanna ibnu Isa ya zo ya fatattaki shi wannan aljashan kir din dan shi aljashan kir ma saboda zaluncinsa jama'a ne suka yi masa bore har suka kashe shi haka Allah madaukakin sarki ya ceci ibnu Taymiyyah daga hannun wannan azzalimai to daga baya aka zo ana magana to ya za a yi da ibnu taymiya a kore shi ko a tsare shi ko a kashe shi yace inda duk za su kora shi zai je ta da'awa can ma a karba akidar tashi in zai kashe shi kuma ya yi shahada matsayinsa zai kara ma ɗaukaka in suka tsare shi kuma ya samu gurin da zai yi kalwa da ubangijinsa ya ta ibada ce ana in qatin qatiltu kanat li shahada wa inna fauni kanat li hijra wa law nasawni ila qabrus da'awtu ahlaha ila Allah wa ajabuni wa in habasuni kana li ma'badan wa ana mithlu al-ghanama kayfa ma taqallabat taqallabat ala sufi sai yanzu kashe ni na yi shahada in ba kore da na yi hijira kuma can inda za ku kore da kwabar cyprus can da za ku kora ni sai in kirawo su zuwa ga Allah kuma sa an samu in kuma kuma tsare da na samu gurin ibada ni na zama kamar yar akuya ce duk inda ta kwanta to za ta kwanta ne akan gashinta saboda haka babu inda za ku jefa ne ya zama asara gare suka rasa da za su yi suka rabu da shi ana haka wani sarki da ake kira annasir muhammad ibn qalawi ya karbi mulki ya fahimci zaluncin da aka yi wa ibn taymiya ya sa aka saki ibn taymiya aka kashe aljashan kir sannan mugun amir sannan shi mambaji shi ma ya koma zawiyarsa ya mutu a can cikin zawiyarsa a wannan lokaci annasir muhammad ibn qalayun ya sa a taro masa waɗannan miyagun malamai da suka matsa ibn taymiya ke a kawo masa su waɗannan alƙalai irin su ibn makhluf akwai wani alƙali ibn makhluf al-maliki alƙalin mazhabar malikiya ne mugu ne ya yi iyayensa ya ga an kashe ibn taymiya Allah bai nufa ba da aka samu wannan sarki ya ce to a kamo su irin wannan wulakanci da aka yi maka sai na rama maka ana kawo su sarki ya ce me ibn taymiya za ka faɗa game da waɗannan sai ibn taymiya ya ta yaban su ya yi ta yaban su yake cewa idan waɗannan suka mutu ba ka da kamar su a ƙasar ka ni ta ɓangare na na ya ce musu abinda za su yi wa Allah da manzansa kuma Allah zai kama su a can amma ni ta ɓangare na ba da wani ba ni da wani abu da nake nema a gurin su a wannan lokaci ne alƙazi ibn makhluf yake cewa ma ra'ayna atqa min ibn taymiya lam nubqi mumkinan fi sa'i fihi wa lamma qadara alaina afa anna ce ba mu taba ga mutum mai tsoron Allah irin ibn taymiya ba babu wata hanya da ba mu bi ba mu ga mun cutar da shi shi kuma lokacin da ya samu iko akan mu sai mana afuwa haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yayi wa mutanen makka lokacin da ya samu iko akan su da ya tambaye su me kuke zaton zan yi da ku suka ce alkhairi muke zaton za ka yi mana ya ce to ku tafi la tasriba alaikum fa antum al-yawma tunaqa ku je babu wani tuhuma a kanku a yau kuna da yancin ku to haka shi ma ibnu taymiya ya kwaikwayi irin wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama al-afwu inda al-maqdira lokacin da kake da iko akan mutum ka samu lagonsa to sai kai masa afuwa shi yasa yake cewa ana ahlaltu kullu man azani wa man aza Allah wa rasulahu fallahu yantaqimu minhu wanda bai ya cutar da ni ni na yi hilli na ya fi masa wanda kuma ya cutar da Allah da manzansa to Allah ne zai kama shi to haka ibnu taymiya ya samu matsayi da ya fito daga gida daga gidan sarki zuwa masaukinsa haka aka bi shi jama'ar gari aka raka shi da shuma an kunna kendira da haske haka aka raka shi har gida in aka duba albidaya wa nihaya na ibnu kathir za a ga cikakken bayani akan waɗannan to arewa ta shida da aka yi masa a dimashq tsawon wata biyar da kwana ashirin tun daga watan rajab hijira ɗari bakwai da ashirin har zuwa ranar litinin goma ga watan muharram hijira tana ɗari bakwai da ashirin da ɗaya saboda matsalar alhalifu bin talak matsala ta fito nan za ka san cewa ɗan bid'a ɗan bid'a mugun mutum matsala ce ta fito ba ba cikin usul ba a ce shirka ko wani abu a'a matsala ce ta fito ibnu taymiya fatawarsa cewa duk wanda yayi rantsuwar saki to matsayinta matsayin rantsuwa in yayi hinsi ya karya abin da ya rantsuwa saboda shi kafara zai ba matarsa ce za ta saku ba ya ce saboda dukkan irin waɗannan insha'at abin da za ka insha'in sa na rantsuwa ko wani abu ne kama yana bin yana bin niyya ne yana bin kasad ne innama al'amalu bin niyyati lokacin da yace imra'ati taliq inda khaltu daraka sai kuma ya shiga gidan bayan ya ce in na shiga gidanka matata ta saku to a wannan maganar da yake yana nufin rantsuwa ne akan ba zai shiga kamar yace wallahi ba zan shiga gidanka ba wannan shine nufin sa ba nufin sa sakin matar ba to saboda haka ibnu taymiya yace al-umuru bi maqasidiha kamar yadda malamai suke faɗa al'amura ana yi musu hukunci da niyyar da aka yi da aka yi saboda saboda haka a wannan gurin yace yace wannan rantsuwa in har ya shiga gidan to ba za a ce matar sa ta saku ba sai a ce yayi kafarar rantsuwa to shi da yan bid'a suka ce kun gani ko kun gani ko sai aka je aka kama aka tsare shi ka duba ba Allah ya sauke ibn taymiya ya yi rubuce rubuce manya manya da raddi daban-daban a littafin sa kan wannan mas'ala har littafi ar-radd al-kabir alama da turid alayhi fi mas'alat al-halaf bit talaq kullewa ta bakwai da aka yi masa wanda ita ce ta karshe a Dimash an rufe shi tsawon shekara biyu da wata uku da kwana goma sha uku tun daga shida ga watan sha'ban hijira ɗari bakwai da ashirin da shida har zuwa daren da ya wafati daren litinin ashirin ga watan zulkaida a hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana ɗari bakwai da ashirin da takwas da kuma saboda matsalar ziyara suka ce suka je suka ce ya hana ziyarar kabarin manzo Allah saboda haka baya san manzo Allah sallallahu alaihi shi kuma matsalar da yayi cewa yayi kamar yadda yazo a cikin hadisi la tusaddu rihalu illa ila thalathati masajid ba a nikar gari dan yin wata doguwar tafiya sai masallatai dan ibada sai masallatai guda uku ki saboda haka in zaka tafi haji zaka tafi da niyyar ziyarar masallacin annabi lokacin da ka je masallacin annabi sai kuma ka je ka ziyarci kabarinsa amma kada ka niki gari tun daga nan ka ce ka tafi ziyarar kabari ki mazalla ya hana wannan amma kana iya nikar gari zuwa masallacinsa in ka je masallacinsa sai kuma ka ziyarce shi haka haka fikihun ibada ne yake sai suka ce ya ce ka a ziyarci masallaci kabarin manzo Allah har kullun dan bid'a ba zai ci nasara akan ka ba sai ya canza ma magana a wannan lokaci da ya rubuta littafin sa raddu ala al-ikhnai yana nan an buga shi akan wannan matsala ya rubuta littattafai da dama da daman gaske a wannan tsarewar da aka yi masa tsawon shekara biyu yawancin fasahohinsa a wannan lokaci ya rubuta mutane za su dinga kawo masa fatawa daga gari waɗannan miyagun malaman suna cikin garin amma sai a ketare su yana can tsare sai a ji a tsaye masa tambayar sai ya ba da ansa a rubuce shikenan ta zama wani littafi kuma haka haka fatawoyinsa suka yaɗu suka yawa da aka ga haka sai aka ce to a kwace alƙalamin da dawada da littattafai da yan takardu da yake amfani da ai a kwace sai zama har ya zo yana yi a garu aka ce to duk wani ɗan baki bakin gawayi ma a ɗauki to haka ibn taymiya ya gamu da bala'i iri iri har lokacin da Allah ya karbi ransa a shekarar hijira 728 to ibn taymiya kasancewar gwagwarmayar da yayi da miyagun malamai da azzalimai da manya-manyan yan bid'a gwagwarmaya ce da tun a wancan lokacin har zuwa yanzu ba a samu wani malami da ya irin ta ba musamman ta fagen ilimi an yi an yi a ga an gama da shi abin iwa shi yasa har zuwa yanzu babu mutumin da ake yi wa dirar dokiya a zage shi a mata sharri irin ibn taymiya kamar ibn taymiya saboda idan za a taho ta fuskar hujja a karanta abin da ya faɗa su ma su karanta nasu to ba yadda za a ɗauki na a ɗauki nasu abin da ibn taymiya sai ga babu abin da za illa a yi ta masa sharrance sharrance abin da duk bai yi ba a ce yayi a ce an gan shi ibnu batuta ya zo rubuta a cikin rihilarsa yace wai shi ya shiga dimash ya ga annabi sallallahu ya ga ibnu taymiya yana huduba yana cewa mutane Allah yana saukowa daga kan al'arshi kamar yadda nake saukowa haka wai sai ta ko wata takalar mimbar wai sai sauko yace kamar haka shi ma yake saukowa kuma wannan mugun mutum ibnu batuta wanda ya cika littafinsa da karece karece a ciki ya rubuta cewa ya shiga Dimashq cewa ya shiga Dimashq a cikin watan Ramadan shi kuma Ibn Taymiyyah an kama shi an tsare shi tun cikin Sha'ban saboda ka san da ba ya shiga Dimashq din Ibn Taymiyyah ba baya darasa yana can tsari amma yake wai ya gaishe yana hudu ba dan tsiya to daga nan Allah ya tona masa asiri da ya faɗi date din da aka koma tarihi Ibn Taymiyyah sai ga aito a lokacin ba baya cikin gari baya bayin wani darasi cikin jama'a sai ƙaryarsa ta bayyana da ya rubuta yake shi a Ramadan ya shiga Dimash lokacin da ya shiga Dimash Ibn Taymiyyah baya baya waje baya waje yana tsari saboda haka ake ta masa sharri a kwanan nan bayan mun yi wannan laccar cikin yan bidiyoyi da yan bid'a da aka yi ta surutai aka yi ta mai da martani da zage-zage da cin zarafi da hauka da harba zagiya aka cika gari da ihu ba wani abu na ilimi a ciki sai ihun banza sai ihun wuce to a ciki akwai dan bid'a da shi ba ya yi irin wannan haukan da in ka jela maganganun da yake yi to za ka yi ta tunanin dai ko dai dan bid'a ne dai in akwai hankali a ya kamata ya dinga irin wannan ba sai ka ga ai akwai yan bid'a da yawa da kai ka san kuma ba sa hauka irin nashi to sai ka rasa ya za ka yi ko ko kafin ya zo sai da ya dan aka wasu dan kwayoyi wato ba za ka iya dai gane cewa wannan mutum cikin hayyacin sai ba magana ɗaya biyu sai ya kunduma a sha ɗaya biyu sai ya kunduma zagi anya bai bai sa wani abu ba anya lafiyarsa ni dai anya ɗaya ita bida a cikin kaɗai to a akwai wasu 'yan bida ko wanda ba ya fi shi bida akwai wanda yana tafiya ana bin shi a matsayin shi Allah ne amma ba a ji yana irin wannan indu ba a shari'a ba tabbas akwai wani abu akwai ko dai bayan da lafiya ko kuma akwai wasu 'yan shaye-shaye to babban abin mamaki da na ji wato shi zan faɗi wannan shi bambancin sa da sauran sauran 'yan bidiyoyin za su zagin zalla to shi zai kwaso littattafai na babansa zai zo ya bude wannan ya shiga nan ya fita nan ya tafi su durutu shi bambancin su da su zai ta wasu karanta karanta duk da zaka ga inda suka yi karatun inda ya daban shi kuma inda ya su kwana ya daban to amma dai zai karanta wani abu da jahilai za su yi kabbara sauran kuma kawai zagin ne zalla tsurarsa to a nan ya ɗan sha bamban da su to mafi abin mamakin da mafi yace shi ma ibnu taymiya sufi ne bayan sufi ne kuma ba kadiri yace abin da yake nuna sufi ne iman wa imaman wa shaykhan li wahdatin bil fakhari wa shaykhan li wahdihi bil fakhari جابرا لليتيم برا رحيما علمه مشرق على الامثال لم يعد بعده على الدهر معينا سوى عيون الجواري yace to anan an ce da shi kutubu kutubi ai kutubi matsayi ne na sufaye an ce ibnu taymiya kutubi ne to tunda kutubi ne kenan sufi ne haka ya duk inda kalmar kutubi ta ce to kun gani kutubi na suwaye aka ce namu ne
to kun ji sun ce ibnu taymiya kutubi ne saboda haka kun ga shi ma a ce sufin ne bayan an wabce shi an tafi da shi an rufe shi ya rasa me zai yi sai ya shiga sufanci shi ma kalmar kwatsof da aka yi amfani da ita kai ka ce saboda sufaye sun ɗauki kalmar halarabci ce sun kafin ai wani sufi larabawa suke amfani da ita shi kenan ta haramta kuma kowa ya amfani da ita ko kuma kowa ya ɗauki kalmar larabcin da su suke ba ta wata ma'ana ya yi amfani da ita sai ta zama ma'anar ta ma'anar da sufaye suke bata ai kaga nan ne zaka gane shiriritar yanzu kalmar fana'i kalma ce ta larabci faniya yafna ko idan abu ya kare kullu man alaiha fanin ba ga ta zuwa alqur'ani ba shikenan duk wanda yake doran kasa fana'i yake yi sai mu ce a to gashi Allah ya faɗi fana'i dan haka jama'a kun ga fana'i ya fito alqur'ani kuma Allah ya ce duk wanda yake doran kasa sai yayi fana'i kaga ainihin hauka ya kare kalma ce ta larabci ko ba bai haramta akan wani ya yi amfani da ita ba saboda masufi ya yi amfani da ita ya ba ta wata mummunar ma'ana ibnu taymiya a cikin littafin sa jami'ul mata'ib akwai risala da yayi akan waɗannan waliyan to da yazo yake cewa amma lafzul qutubi lafazin da na qutubi a larabce kenan fa ma dara alaihi amrun min al-umur duk abinda wani al'amari yake kewayawa akan kila innahu qutubuhu duk abinda ya zama sirke na wani abu akan kira shi kutubin abin ka qutbin raha akwai gugar da ake jawo ruwa akan sa itace da za a daura gugar a jiki ana jujjuyawa shi wannan itacen ana kiran shi qutub akan ce qutubul falak qutubi na falaki faman kanat lahu martabatun min imaratin aw ilmin aw dinin فهو قطب تلك الامور التي دارت عليه wanda duk yake da wani matsayi na sarauta ko na ilimi ko na addini to ya zama kutubin wannan abubuwan da suke kewaye kewaye da shi to in ya zama yana da wani matsayi a ilimi ya zama kutub ne a ilimi a ita karan kanta wato ma'anarta a larabci zaka iya amfani da ita anan fal maliku qutubul mulki wal wali qutubul wilaya ka ce waliyi masoyin Allah to kutubin wilaya wa nahwi zalika yace wa kutubud dini allazi yu'khadhu anhu wa la yuzahimuhu ahad huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutubin addini wanda shine da babu wanda babu wani wanda yake cakuduwa da shi babu wanda yake turereniya da shi akan wannan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa min as-salihin man yujri Allahu ala yadayhi min al-khair ma yakunu qutuba ummatihi a iya samun cikin salihai wanda Allah zai gudanar da alheri a hannunsa na ilimi ko na takawa wanda zai zama kutubin cikin wannan mutane cikin wannan al'ummar tasa yace wa amma an yakuna lil wujudi to sai da duro akan kutubi gurin sufayi kaga ya faɗi kutubi a larabci zaka iya sarrafa ta a cikin waɗancan ma'anoni wa amma an yakuna lil wujudi qutubun yaduru alaihi amruhu amma a ce a duniya tana cirkele da wani waliyi guda ɗaya kamar yadda suke faɗa shi gauti guda ɗaya ne a kowane zamani kuma duniya cirke take da shi shi yasa ake kiran sa kudubi na zamanin sa bihi yanzilul matar mutlaqan duk sanda ruwa zai sauka ta hanyar ta zai biyo wa bihi yahsulul huda mutlaqan babu wanda zai shirye sai wanda ya yadda ya shiryu wa bihi yahsulun nasr mutlaqan babu nasarar da za a samu sai ta hannunsa fa hadha la yakunu li makhluqin albatta ibnu taymiya wannan yace ba zai taba yiwa a samu wani mahaluki yana da wannan mukamin ba to kaga ibnu taymiya yayi magana kudubi a luga da kudubi kuma a gurin sufaye saboda haka idan almajiran sun yi amfani da kalmar kutub sai a ce a irin namu na sufaye ake nufi an kai shi makami na can koli namu na sufaye ma'ana shi ma a gurin mabiyansa kamar turke ne da komai na duniya yake hannunsa to kaga wannan shi yake nuna maka shiriritar yace ba kadire ne saboda a shi wani daga cikin waɗanda suka yi masa suka yi masa yabo ya ce da shi filjudi alhatimi juduhu alkadiri ya zuhuduhu alkadiriyu sai ce ban rike baitin sosai ba sai ya ce alkadiriyu bi tsama'i ko fi tsama'i ko fi tsama'i ya sifanta judinsa kyautar ibn taymiya da cewa kyauta ce irin ta hatimu ta'i hatimu ta'i wani balarabe ne mai yawan kyauta a zuhudinsa da ɗabi'arsa alƙadiri ne sai ci to bakadire kenan ga shi dai ya ga yau duk wanda ya sake zakin kadirawa ibn taymiya zaka ga shi gashi ibnu taymiyyah ba dan kadiriya ne zahabi shi ya faɗa dan manzumar ta zahabi ce to wannan shi zai nuna maka sharrin abu a duro masa ba ya Allah yana ta fa'atul buyuta min abwabiha zaka shigo gida shigo ta kofa kanka duro ta windo kanka fado ta sama menene alqadiri alqadiri abdul qadir yake nufi ko ko wani abu daban yake nufi idan ka koma littafin sa idan ibnu taymiyyah ne wannan بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية أنا كده شنب تأسيس الجهمية yana daga cikin littafan da ibnu taymiya ya fara bai gama ba Allah ya karbi ranta wannan sifili na biyu ne daga ciki a cikin littafin a shafinsa na 331 ibnu taymiya yake cewa وما ذكره هنا من حكاية كلام ابن الهيثم في مناظرته لابن فورك لم يبلغنا على الوجه المفصل أقول wani malamin wani malami da ake ibn al-haysam da wani ibn al-fawraq ibn al-fawraq malami ne wanda yake yana da bid'a ta ahlul kalam ibn taymiya yake cewa abinda ya ambata mana na munazarar wancan malami da wannan malami ba mu same shi daki daki ba lakin zakara ba'd al-musannifin min al-nufati aidan annahuma tanazara bi hadrati wali sultan mahmud ibn subuktikin yake cewa amma wani daga cikin wanda suka yi rubutu irin masu koyewa Allah sufufin nan ke yana ba mu labarin cewa ibnu fawrak da ibnu al-haisam sun yi munazara a gaban sarki mahmud ibn subuktikin wa kana min ahsani muluki ahli al-mashriq yana daga cikin mafi kyan halaye cikin sarakunan al-mashriq wajejen kasar hindu a nan yayi sarautarsa amma sarki ne wanda yake son sunna yake son musulunci yake yakar yan bid'a yake yakar kafirai to shi yasa ibnu tamiya yake yabansa shi wannan ibnu subuktukin yana da mawaqif da dama wata rana a cikin karatu ba faɗi wasu كان من أحسن ملوك أهل المشرق إسلاما وأقلا ودينا وجهادا وملكا في آخر المئة الرابعة كرشان كارني نهو دف سراكنا بأسامو سركين دا يكي دا مسلنتي نقرتك إلى الناس با بأسامو سركين دا يكي دا هنكلي دا الديني دا جهادي إلى الناس با كرشان كارني نهو وكانت ملوك وكانت ملوك في خلافة الظاهر وكانت قد انتشرت إذ ذاك دعوة الملاهدة المنافقين الذين كانوا إذ ذاك بمصر وقد بنوا القاهرة وغيرها ابن تيمية هنا إشارة زواج سراكنا بني عبيد al'ubaidiyya wanda muka taɓa magana lokacin da muka yi maganar maulidi waɗannan miyagun baƙaƙen 'yan shi'a din nan masu allantar da ahalin baiti da wasu wanda suke ganin ahlul baitin ne ma kuma ba ahlul baiti bane suna allantar da su irin su alhakim bi amrillah to shine yake cewa a wannan lokaci wato aqida ta irin waɗannan mutanen tawazu tawar watsu ko ina ولهم دعاة من أقاصي الأرض بالمشرق وغيره سنة da masu yi musu wa'azi masu kiran jama'a zuwa ga wannan akida ta al'ubaidiyya ta rafida sun yaɗu can wajejen nahiyar hindu wa kana walidu ibn sina minhu mahaifin mutumin nan da ya shahara a fagen dibbo a fagen magunguna ibn sina mahaifinsa yana daga cikin su wa qala ibn sina shi kansa ibn sina din yake cewa wa bi sababi zalika ishtagal ishtagaltu fi ulum al-awail saboda haka ne ma ni kaina na shigar da kaina abin da ya shafi ilimin falsafa wanda yake a mara kyau وكان بعض الب... وكان بعض المشرق وكثير من جنده يميل اليهم da dama daga cikin mutanen da suke wancan nahiya ta gabas da ma wasu sojoji duk suna bin irin wannan akida wa fi zalika alwaqt sannafa an-nasu al-kutuba fi kashfi asrarihim wa hakki astarihim a wannan lokaci malamai suka yi rubuce rubuce suka rubuta littattafai don tona asirin waɗannan mutane da fallasa su misal kitabin da zai sannafa wal qadi abubakar al-baqillani kamar littafin da baqillani ya rubuta da sauransu sai ki ta wa kana hada mimma da al-qadir wannan shi ya kira yasa al-imam al-qadir ila izhari sunnati wa qami ahli bid'a shi yasa ya fito ya yayata sunna ya kuma yi kokarin mulkushe bid'a fakataba al-i'tiqad al-qadiri al-mansuba ilayhi sai ya rubuta littafin da ya kunshi aqida da ake jingina littafin aqida din zuwa gare shi a ce da shi al-i'tiqad al-qadiri kaga fa inda abin ya fice samu asali shi wannan rubutun da ya nazum ne ya rubuta abin da ya shafi aqidar sunna da kuma kushe bid'a shi wancan mawaki da yake ba ibnu taymiya yana jingina shi zuwa ga wannan aqidar ta bayyana sunna da rushe bid'a shi ne yace فكتب الاعتقاد القادري المنسوب إليه وهو في الأصل من جمع الشيخ أبي أحمد القصار أسلي ونمال مين إذا كرا أبو أحمد القصار في يسارة وهو من أجل المشايخ وعالمي يلا لك من ينمى لمي ولا سكي إلمي وله لسان صدق أبي كما يلا ده مغانا واتو هرشان سا هرشي لنا فترقى سيا دو إنديكي وأمر القادر باستتابة من خالف ذلك من المعتزلة يجي تو wannan dan sai yana da sarauta zan nuna muku tarjama ta a cikin siyar alamin nubala khalifa ne na daular abbasiya shi wannan alqadir alqadir billah haka ake masa laqabi kun san khulafa ana musu laqabba daban-daban kowa yazo akwai laqabin da za a yi masa alwasiq billah almu'tasim billah almutawakkil billah to shi laqabin sa alqadir billah to shi ne yasa aka kamo mu'tazila duk wanda ya saba ma wannan aqida ta sunna yace a kawo shi sai ya tuba sai ya tuba a gabansa to wannan aqida ta shahara wannan wannan nazum ya shahara kira ne zuwa ga sunna da yaki da bid'a wancan ɗalibin da yake yaban yaban ibnu taymiya sai ya nisbta shi zuwa ga wannan alqadiri sai shi wanda yace a ba qadiri ake nufi to ga inda ibnu taymiya yake maganar menene ake nufi da al-i'tiqadul qadiri din ba abdul qadir ake nufi ba in ya je ya duba littafin as-safadiyya shi ma na ibnu taymiya ne a sifili na biyu shafi na 162 zai ga nan ma yayi wannan magana saboda haka wani abu ne sananne a gurin ibnu taymiya da almajiransa cewa wannan mutum al-imam al-qadir abillah ya rubuta wannan kuma ya yada wannan ya taimaka ma wannan a cikin sirar alamin nubala sifili na goma sha biyar shafinsa na ɗari da ashirin da bakwai in ya duba zai ga tarjamar alƙazin billah ya ce alkhalifa abu abbas ahmad ibn al-amin ishaq ibn al-muqtadir ja'far ibn muhammad ibn al-mu'tamid al-abbasi al-baghdadi wannan shi ne alƙazin billah ibn taymiya zahabi zahabi shine mai wancan waka shi ne ana yake ga mana wai alƙadir din yace kana min addini ya kawo maganar khatib al-baghdadi mutum ne mai addini wa idamati tahajjud mutum ne mai yawan ibada wa kasrati sadaqati ala sifati ishtaharat anhu yana da yawan sadaka da an san shi da haka wa sannafa kitaban fil usul ya rubuta littafi a aqida shi ne wanda ne itiqadul qadiri din to shi ne zahabi da yake ba ibnu taymiya sai ya jingina shi ga wannan ga wannan sarki shi kuma sai ya dinga babatu yana ihu yana kumfar baki ce to ga shi mun samu abdul qadiri a abin da ibnu taymiya ba qadiri ne don haka a zo a yi mukabala shi yasa bai tashi hankalinsa sai a zo a yi mukabala ya samu yace watan nafa kitaban fil usuli wani zai ce to ai usulul fiqh yake nufi a usulul din yake nufi zakara fihi fadla sahaba a cikin fadi falalar sahabbai da ya raddi ga wadancan ubaidiyya dan rafida ne wa ikfara man qala bi khalqil qur'an ya kafirtar da wanda yace alqur'ani makhluq dan ya raddi ga mu'tazila wa kana zalika alkitabu yuqra'u fi kulli jum'atin fi halaqati ashabil hadith a kowace juma'a ka zo za a dauko littafin cikin halaka halaka ta ilimi ta ɗaliban da suke karantar hadisi a karanta littafin a tsakiyar su wa bi hadratin nasi a gaban jama'a ma za a zo ana karanta littafin muddata khilafatihi har ya har ya kare khilafancin sa saboda littafin ya shahara littafin ya shahara ibnu taymiya zahabi anan yayi tarjama sa tarjama ba laifi mai tsawo ya faɗi abubuwa da dama da suka shafi a mulkin sa to shine a watan kasida yake jingina ibn taymiya da cewa aqidar sa irin ta wannan mutumin ce wato aqidar yaki da bid'a da yada yada sunna shi kuma sai ya fahimci tunda aka ce alqadiri babu wani alqadir sai abdul qadir yace ba kuma ai a fatawa ba akwai gurare da dama zan zo in karanta muku na san abinda zai zai kawo mun karanta shi anan ko lokacin da muka yi tarjamar Abdul Qadir da muka ce Abdul Qadir Allah ya ji kansa mutumin kirki ne shi ba shashasha bane irin waɗannan mutumin kirki ne kuma aqida sa aqida ce ta ahlus sunna muka kakkawo guraren da Ibn Taymiyyah ya yabe shi muka kawo aqidar sa wacce suke faɗa da mu akan ta ko ba mai wannan anan ba saboda kaga ba wani abu ne a boye mu tuntuni mu wuce shi shi kuma yana cewa zai zo ya fasa kwai to wani kuma zai fasa to irin wannan ya bi ya dan samu wata kasida da wani ya rubuta yana da ta'in ibnu taymiya yayi guduwi a cikin ta ya wuce gona da iri wajen yaban ibnu taymiya din kamar yadda aka san halin mawaki lokacin da ya shiga waka to shedan sai shedanu sai su yabe shi kuma sai Allah ya masa gamdakatar sai aka ya dinga faɗa wasu sifofi da ibnu taymiya shi kuma yana yaki da irin wannan a cikin shi al-uqud durriya a inda abin da ya fara koro waƙar tashi wacce take dauke da guduri da wuce gona da iri hamidul faqi wanda shine ya ya haƙƙaƙa littafin sama da shekara talatin baya ya sauka ƙasa ya yi bayanin cewa wannan abin da mawaƙin da yake faɗa ibn da a gaban ibn taymiya ne sai ya kwafi shi kai sai ya ma ladabtar da shi ya koyar da shi cewa ba haka ne yan sunna ta koyar ba kuma wannan yana samu a ko ina wani saboda yana jin yana son ka to amma kuma bai tumbatsa da ilimin da kake da shi ba sai je wani abin da kai kuma ka yarda da shi ba wani abin nan da wani yayi ba fa da da to bare ibnu taymiya baya duniya a lokacin littattafan ibnu taymiya dukkan su suna kururuwa suna shela da abin da yake sabanin abin da shi mai waka yake faɗa kaga ba za ku zo kana cewa to gashi kuma kuna yaba kuna yawa ibnu taymiya sifofi kaza kaza kaza gashi kuma a cikin littafin yana ga wani daga cikin shugaban ansarus sunna na na masar hamilul fiqi a ƙasa yana rushe wannan abun shi kuma yana cewa to ashe ba mu kadai ba mu kadai kamata ku yaka ba sai ku yaki wannan ma wanda tuntuni sama da shekara 30 an yaki abun amma da ya tashi sai ki karanta wannan saboda haka ahlus sunna ba wani abin da suke koyewa kuma ba wani abin da zai guji su yaƙe shi abin da zaka yi ihtijaji da shi akan ibnu taymiya maganar da shi yayi gashi ya ce mana kaza ya ce ni kaza ne ko na yadda da kaza to anan ne za mu san wace irin ansa ya kamata a baka amma ka ɗauko maganar wani wanda ya yi ta bayan ba ibnu taymiya ka zo kana masa hujja da ita kamar mutum ne yanzu ya ɗauko maganar kiristoci a yanzu yana hujja da ita akan sukan annabi isa alaihi salam me ya hada kamar yadda muka ce anan ba za a soki a cewa Abdulkadir ba saboda wannan baragadar da waɗanda suke yi ba za mu shiga mu ci zalinsa ba in ma wani yayi haka to bai san waye shehu Abdulkadir din ba sai a karantar da shi shi yasa muka tsaya muka yi tirjiya lokacin da muka zo magana ibn taymiya al-ubudiya a ibn ibn taymiya da ya ciro daga sheikh abdul qadir muka yi tirjiya a wannan gurin sai da muka yi bayani dogo kasar ne guda ina jin na uku ko na hudu cikin al-ubudiya akan abdul qadir saboda haka bayani ne wanda wasu ba za su san shi ba san shi ba suna zaton cewa waɗannan abubuwan da ake yi na bautar kaburbura abdul qadir ne yace ayi waɗannan baitoci da ake faɗa ana cewa abdul qadir ya kwato rayuka don shi a cikin wannan bayani nashi yana ta kokarin ya tabbatar da cewa abdul qadir din zai iya kwace rayukan daga hannun mala'ika abin da yake ta kokarin ya ga ya tabbatar to shi ko abdulkadir shi ba shi yace ya kwace ba ba inda abdulkadir a littafin sai ce ya kwace kuma mun yi maganar wani da da ya rubuta karamomi na ƙarya wanda ibn rajab ya yi magana ta a cikin a cikin zainu tabaqatil hanabila mun karanta lokacin da muka yi magana abdul qadiri inda ana rike abin da muka faɗa da an san cewa duk wannan maganganu da yake yi shiriri ta ce to wannan saboda garabar abin akwai abubuwa da dama da ya ta kawowa wannan saboda abu ne gari ka ce ka gano ibnu taymiya ma ba kadiri ne don haka kana challenge kana kalubale a zo a yi muqabala a zo a yi muqabala ka cika gari da hayaniya saboda haka har kullum shi karatu shi yake tantance abubuwa idan ba za a tsaya a yi karatu ba to za a yi ta shiga cikin harma gagiya a yi ta baragada duk abubuwan da za a karanta in ka tsaya ka yi karatu sai ka ga tun daga buɗe bakin sa zaka san shirme yake yanzu yana maganar ibnu taymiya yake cewa ibnu ko kuna cewa abdul qadiri ba ku yadda ba saboda shi ya kalubalanci mala'ika ibnu taymiya da Allah Allah ya kalubalanta da Allah ya nemi karawa saboda an zo za a fita yakin tatar sai aka ibn taymiya ce a fita aje a yaƙe su za a yi nasara wai sai aka ce ibn taymiya ce insha Allah sai yake fada aka yi aka yi yake fada sai yace dole dole ko Allah bai so ba dole kalmar tahqiqan la ta'liqan da ibn taymiya ya fada ibn taymiya shi ya fara fada insha Allah din sai suka tambaye shi tahqiqan aw ta'liqan a abin da ake nufi da tahqiqan ka faɗa ne dan kai ma kana tsartsar abin zai faru ko kana da tabbacin in mun tsaya muka yaki na kafirai za mu yi nasara sai ce tahqiqan dan ina da tabbas la ta'liqan ba dan ina da shakka ba na faɗi kalmar inna insha Allah shi ya faɗe ta amma sai yake wai aka ce ya faɗa sai yake faɗa aka ce faɗa sai yake faɗa karshe yace dole ba ko bai so ba dole to kaga wannan wannan wannan irin irin jafa'i da sharri saboda ba za a taɓa cin nasara ba idan ba a yi ƙaryar ba shi ya ce ta hakikan su suka tambaye shi ta hakikan amsa alikan sun san me ake nufi da kalmar sai ce ta hakikan la ta alikan shi kuma abin da ya dogara da shi in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdam kuma Allah inna Allah la yukhlifu al-bi'at Allah shi alkawarin in kun tsaya don taimakon Allah Allah kuma zai taimaka shi yasa ce ku fita za ku yi nasara shi abin da yake nufi kenan sai wani ya ce da shi shi wannan dan bid'a sai wani ya ce ba ai akwai wani fa'ida da ka bari sai ce ku tsaya gare mu da ilimi ai ba a baci nasara ba ai karya ta ba aka yi yace ai kai kake zaune a gabas a gabas ta tsakiya ni duk da yake na je tan amma ban kusanci tan ba ai ba a bayi nasara ba an karya ta ibnu taymiyyah ba yace ai ya kamata ma in san wannan tunda sun shiga bagada da ma sun karya sun kashe al-mu'tasim billah sun kashe khalifa al-mu'tasim sai ya kara fito da jahilcin sa karara al-mu'tasim watakila daga cikin ku duk kun sha jin waye al-mu'tasim al-mu'tasim billah khalifa ne da aka yi shi da daular abbasiya tun lokacin imam ahmad da al-ma'mun shine ya fara fito da mas'alar khalqul qur'an an gane ku shi ya fara fito da mas'alar khalqul qur'an lokacin da ya fito da ita bai jima ba sai ya mutu yana can wajen yaki sai aka nada al-mu'tasim ya zama khalifa al-mu'tasim shi ya gana su imamu ahmad azaba yau ga ga al-mu'tasim kuma ya gangaro zamanin ibnu taymiya ana magana shekara ta 200 da yan kai shi kuma ya yanzu ya je hoshi cikin karni na takwas ga tashi hankali so yake ce khalifa al-musta'sim billah al-musta'sim billah to har ila yau dai shi wanda al-musta'sim billah a lokacin da aka yi abin ba a yanzu ibnu taymiya ba waccan karya bagdad lokacin shekarar hijira tana 636 ibnu taymiya ko an haife shekara 661 sai ya zaci cewa waccan hadisar ita ce wannan tare da cewa lokacin da ake rikici da tatar a wannan lokaci su tatar din musulmi ne ba kafirai bane a wancan lokaci kuma suna kafircin su lokacin kakansu ne can su holaku nan kuma ana maganar su kazan ne kazan ya musulunta shi yasa ibn taymiya ya zo yana masa wa'azi yake cewa abinda yanzu kake so kai wa musulmi kakanka ma da yake kafiri bai musu ba kai kana musulmi kake kike musu wanda har aka zo aka yi ta tababa akan shan su da suke na giya a yi musu wa'azi su je na shan giya ko ku a kyale su in haka da aka karanta tarihin duniya ga wannan ibnu taymiya ce in suna shan giya ku kyale su saboda in suka suka wartsake za su shiga barna in suna cikin wannan ba yadda za a iya gama da su fatawa ce ake yi a kyale su ko a yi musu amur bil ma'ruf a wannan yanayin inda ba musulmi ba zai damu da giyar su saboda haka a lokacin su kazan din musulmi ne wani ya ji kazan jaban sai ya zaci sunaye ne na kafirai ya za a yi kazan yanzu muka karanta muhammad ibn kalawun kalawun irin su ne to da ya ji irin sunaye ne mutanen taki kamar wani wanda ba bai zauna cikin mu ba ya ji wani garba ya ji wani tanko sai da taba musulmi bane to irin wannan kaga jahiltar sa da suwaye hausawa shi zai sa ya faɗa ka bare ya ji su zangina ba da zai dauka zai dauka ko ko wannan shi bai musulunta ba har yanzu to karanta wanda yake yi ya ji ana faɗar suna irin wannan sai zata su ne waɗancan su hola kwaɗin wanda ko ba haka bane to don haka zai zaka je na ta caccakuɗa abubuwa sai yasa nace shi bambancin sa zai ɗauko dai ta suki burusu a ciki yayi nan yayi nan ya buga nan yayi shirme wasu littattafai da yake faɗa na Ibn Abdul Hadi wanda har har kada har kada a nada kasa ba za ba zai nuna maka su ba ya ɗauki wasu littattafai sunan littafi uku ne ya gwama guri ɗaya ya ji gida wani mutum ya wuce aka yi kabbara to na so in yi wannan mukaddimar saboda ibnu tabi'a ba kyale shi akai ba yan bid'a matukar dai akwai littafin ibnu tabi'a ana karanta su to yan bid'a kuma za su daina sharri ba saboda haka za mu ci gaba da karatun al-qa'idatu jalila fi tawassul wal wasila na shaykhul islam ibnu tabi'a a majalisi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wani yana tuna mun baitin da zahabi ya faɗa aka ce ibnu taymiya ma ba kadiri ne wajuduhu al-hatimi wa mushtahirun wa zuhduhu al-qadiri fi tabai shine baitin wani ce a masa bayani game da ibnu jama'a shine wanda ibnu hajar ya yayi karatu a gunsa ba shi bane ba shi bane wanda ibnu hajar yayi karatu a gunsa ibnu hajar bai riske shi ba wani abu ne ya faru tsakanin ibn taymiya da abu hayyan abin da ya faru tsakanin su shine ibn taymiya wata rana yana magana akan nahau yayi wa sibawai istidraki shi da abu hayyan yace ya za yi wa sibawai istidraki ya za a ce sibawai yayi kuskure ibn taymiya ce to sibawai manzo ne da Allah ya aiko shi a nahau to shi da shi kuma sai ya fusata yace ya daina zuwa karatun ya ce a faɗa masa wasu daga cikin manya-manyan ɗaliban ibnu taymiya ibnu taymiya ya tara ɗalibai da yawa amma manya-manyan ɗalibansa akwai ibnu qayyim al-juziyya akwai ɗalibin sa ibnu abdul hadi mai littafin al-uqud ad-durriya akwai ibnu kathir yana daga cikin ɗalibansa akwai al-imam az-zahabi shi ma yana daga cikin ɗalibansa yace ga wasu baitoci su ma waɗanda ma'anar kudubi ta zo ita ma ana nufin kudubi na sufaye a cikin shadibiya ko san shadibiya ta ta qira'at ce wa dunaka al-idgham al-kabira wa qutbuhu abu amr al-basri fihi tahaffala wa qutbuhu abu amr al-basri qutubin sa shi wannan idgham al-kabir din shine abu amr to qutubi shi ma irin wannan wanda ya turke duniya ko ko a wannan fannin da yake magana haka nan yace a wata manzuma zakara za Muhammad ibn al-Arabi khazanatul ilm wa qutb al-maghribi ibn al-Arabi an san shi ibn al-Arab ibn al-Arabi al-Maliki shi ma nan gashi wannan yana yana wasanta shi da cewa qutb al-maghribi to babban malami ne kirke ne a ilimi a Maghrib a can inda yake a Cordoba to wannan mai takarda Allah ya saka masa da alkhairi to wani kuma yake wai shin abdulkadir jelani Allah kara masa Allah ji kansa shi ya faɗi wannan magana ya ce ya manta dai farkon baitin ko karshen baitin ana qutubul aqtabi haqiqatan to na ga maka shi shi abdulkadir tunda yana da littattafai da zaka je ka gani in shi ya faɗa zaka gani in ba shi ya faɗa ba yawanci karere ake masa yawanci karere ake masa wani kuma ya ce maganar manzumar da aka wasafta sunan littattafan ibn taymiya ba ta da wani suna guda ɗaya da zai da rike iya tunawa manzuma ce kawai aka wasafta ibn rushayyik ya wasafta littattafan ibn taymiya a ciki amma ba na jin tana da suna ban iya tuna sunanta kuma ba ni da photostat ɗinta ko abin nan ɗinta wani ya ce a gaya masa hakikanin magana ibnu taymiya da ya ce bawa zai iya ganin ubangijinsa ban san ina ya faɗa ba sai ka kawo tukunna a ga siyakin a ga yaya siyakin yake me ya faɗa abu wanda ya tambayar sai ya faɗi littafi kaza abu kaza sai mu koma mu gani haka ya faɗa ko kuwa a kai ne kake ga haka ya faɗa to wani ya ce to wai in shekul islam ba kadire ne me yasa suke zage shi to wani kuma yana tambaya game da haddin wanda yake luwadi luwadi shi ne gonan sabo ne da aka bauta da aka saba wa Allah da shi a tarihin kafuwar duniya wanda har Allah madaukakin sarki ya aiko ma da waɗannan mutanen manzo na musamman kuma Allah madaukakin sarki ya daga kasar su gaba ɗaya mala'iku su yasa mala'ika cicciba kasar ya kifar da su aka yi musu ruwan duwar wasu wanda yasa wasu malamai suke cewa a haddin wanda yake liwadi shine a hau saman dutse da shi a turo shi daga san ƙololuwa kuma a biyo shi da ruwan duwatsu to kaga wannan mummunan kisa kenan a afghanistan lokacin ɗaliban lokacin da ɗaliban suke mulki da yake a kandahar a kandahar kafin zuwan ɗaliban liwaɗi ya yi yawa ya yi yawa da wuya ka ga wani babban mutum baya liwaɗi har ma ya zama kamar ado babban mutum yana ana ganin shi da girma amma za ka gan shi da yaro to lokacin da suka hau suka karɓi mulki in aka kama mutum yana wannan abin sai su a samu wata tsohuwar katanga sai a ɗaure shi karkashin ta sai a runto mata katangar suna kwatanta wancan abu da Allah ya wa mutane annabi Lut saboda haka mummunar ɗabi'a ce malamai sun yi ijma'i akan kashe wanda yake wannan kawai dai sun san sabani akan yaya za a yi haddi wasu ce a masa haddi irin na zina wasu kuma su ce a'a ga yadda Allah ya musu sama da su yayyayo kasa da su aka biyo su da ruwan duwatsu to haka ya kamata a hau wani kololuwa da su a sako su su rubto sannan kuma a biyo su da dutse saboda haka mummunar ɗabi'a ce wani kuma ya ce wai wani ya ce zikirin ahlus sunna sha'a man sha'a wa ababan aba to kai kai ba ahlus sunna ba in kai ahlus sunna ne kai ka sani zikirin ka kenan sai an yi bayani a ce haka ne ko ba haka bane kai ka san wannan to wani yana tambaya akan hadisun najid lokacin da annabi ya ce najid a daga can ne ya tsawo karnu shaitan aka ce to Muhammad ibn Abdul Wahab ya fito daga Najd saboda haka shi ma kawan shaitan din ne a can annabi ya nuna cewa Najd can kawan shaitan zai bayyana wannan hadisi za mu yi magana a kansa insha Allah in munasaba ta zo ba ma san dukkan wani shirme kuma da aka yi sai mun zo mun dire mu yi ta magana yanzu ba munasabar tarjamar Ibn Taymiyyah ta sa muka kawo wannan saka wasu abubuwa za su zo cikin bayani ba ma san irin wannan kwamatalar da wannan kwambalan mu ware masa kawai lokaci mi ta yi mi ta yi ba karewa zai yi ba an ga su ga sunan tili shi ne zuwa abubuwan da yake kwasowa manya manyan yan bid'a tattara sun rubuta shi ba a ciki ke zuwa dauko ya yi ta wannan hayaniyar ba wai wasu abubuwa bane da shi ba ya gano su wasu abubuwa ne da tuntuni wasu an sha faɗan su kuma an ba da martini tuntuni sun zama tsofaffin maganganu shi kawai ya zo kasuwar jahilai ne yake ta sun kahu yana cewa shi sai sai sai Allah madaukakin Allah madaukakin sarki ya mana gamtakatar sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi